إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الله أخبر شافنا نوى daidai da biyar shafi na saba'in da shida aka bari to ina za mu tashi wa manta na hada na'am wanda ya yi hamma ba hamma ba a nishi fi salati a cikin sallah wanda ya yi nishi a cikin sallah ko ya yi ajiyar zuciya fala shi a alaihi ba komai a gare shi illa an yantika bi harfin sai dai in ya yi furuci da wani harafi ya ce wash to kaga wannan harafi ne akwai wawun akwai shinu to wannan inda rafkanuwa ne zai yi sujada ba abi inda gangan ne sallah ta ɓaci hukuncin su ɗaya da wanda ya zance a cikin sallah idan da gangan ne sallarsa ta ɓaci idan da rafkanuwa ne zai yi sujada ba'adi wanda ya yi nishi da mantuwa a cikin sallah wa iza sa hal imamu idan liman ya yi rafkanuwa bi naƙasin da yin ƙari ka gane ya yi ƙarin nan na ruku'u ne an ɗago daga ruku'u sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu maimakon ya tafi sujada sai ya ƙara yin wani ruku ai kaga yayi ƙari tunda kowace raka'a ruku da yake masa ko kuma a'a yayi sujada guda biyu maimakon ya dago zaman tahiya ko ya miƙe zuwa wata raka'a sai ya sake da ya zama tahiya sai ya ƙara komawa sujada ta uku kaga ƙari ne a ba ƙari ba kai naƙasu aka ce kafin mu je ƙarin idan liman ya raf kanuwa bi naƙasin da yin rage ya yi sujjada ɗaya maimakon ya zauna a ya koma ta bi sai ya mike zuwa wata raka ko kuma a'a ya zauna zaman tahiya na farko a mai raka uku ko mai raka hudu kawai sai ya yi sallama kaga nan ya rage raka a ɗaya ko biyu in magariba ce ya yi rage raka a ɗaya idan mai raka a hudu ce ya yi rage raka a biyu au ziyaratin ko kuma ya rafkanuwa da yin ƙari shi ne wanda na yi misali da farko ya manta ya ƙara wani ruku ko ya manta ya ƙara sujjada ta zama uku ko kuma sallah ta cika ka gane a yi raka hudu maimakon da ya ɗago ya zauna ta ya yi sallama sai ya miƙe zuwa ƙarin raka'a ta biyar misali to a irin wannan hali sabba bihil ma'mumu mamu ya yi masa tasbih ya ce subhanallah kar ya bi shi cikin wannan rafkarwar tasa in dai ka san wannan abin da liman yake ƙari ne to kar ka biye masa ka ce kawai subhanallah wai za kama imamuka idan limaminka ya miƙe min raka'a ta ne daga raka'a biyu kamar yadda na faɗa in sallar mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu ya yi zaman tahiya ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna zaman tahiya kawai sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku ba tare da yayi tahiya ba fasabbihi bihi kai masa subhanallahi fa in faragal arab in ya rabu da ƙasa har ya miƙe tsaye fa atbihu to ka bi shi ka gane yayi saboda ba mamaki shi a yakinin sa wannan gurin ba gun zama bane wa inda lafasul ula idan limamin ka ya zauna a cikin raka'ar farko inda ba a zaman tahiya auki salisa ko a cikin raka'a ta uku inda ba a zaman tahiya inda raka'a hudu ce to fa kum kai din ka miƙe wala ta bilis kar ka zauna ma huta da shi in dai ka san wannan raka'ar eh ƙari ce a idan ka san wannan gurin zama ne sai kuma ya a zaunawa a wa inda lasafin dula muka ce ko inda ba a zaman tahiya ya zauna to kai ka miƙe kar ka zauna zaman tahiyar nan tare da shi sai ka masa subhanallah sai ya taso ya same ka a ƙarshe a yi sujada ba a ji na'am A'a, shi da fa ya zauna. Yawwa, aka ce kai ka tashi. To, ka gaya matsalar mai sauki ne. In ka tashi ka tafi, ya rage gare shi, ya taso ya biyo kan kama su lahi, ko kuma ya yi tahiyarsa ya gama ya taso, kai dai baka zauna ba. Idan yakinku ya saba, shi a yakininsa raka biyu ya yi. kai kuma alaka yaƙinin raka da farko ce to idan yaƙinin ku ya saba kai dai kar ka zauna an kana da yaƙinin bagun zama ba ne kai din ka miƙe kar ka zauna tare da shi idan ya biyo ka bayan ya zauna to ala ayi hali a ƙarshe za ku yi sujada ba a yi tun da shi ya zauna idan rafkanuwa ta shafi limamin ka ta shafe ka ko da kai ma baka yi rafkanuwar ba wa in sajada wahidatan idan limamin ka yi sujada daya wa tarakar saniya ka ya bar ta biyu ko taraka ba sujada biyu ake yi ba da ya raka a farko maimakon ya za'a da ya sujadar farko maimakon ya zauna ya tahiya kawai sai ya miƙe zuwa raka'a ta biyu ko zuwa raka'a ta hudu ko kuma raka ta biyu ce da yin sujjada ta farko da ya dago da ya zauna kawai sai kama yin tafiya bai koma ta biyun ba ka ga dai ala ayi halin ya bar sujjada ta biyu to fasabbi biyu kai masa subhanallah in a raka ta farko ce ko raka ta uku wanda ba a zaman tahiya wala ta kumma ahu in ya miƙe karka miƙe tare da shi illa an ta kafa aqdar ruku'ihi sai dai in kana jin tsoron ƙulla ruku'unsa kana zaune kace subhanallahi ka gane ai ya dawo yayi wannan sujjada tunda rukuni ce shi kuma bai dawo ba ya ci gaba da karatun Fatiha sa da sura shi yana da yakinin sujjada biyu kai kuma kana da yakinin sujjada ɗaya yayi eh to a wannan lokacin wala tajlis ko haka ne wala ta kumma ahu karka tashi tare da illa an ta kafa aka da ruku'i sai dai in ka ji tsoron kudura ruku'unsa ba a ci biyu to sai ka bi shi a nan ma yaƙinin ku ya saba ka ce masa subhanallahi bai gaskanta ka ba shi yana da sujjada biyu kai kana ga ɗaya to shikenan tunda ya ki dawowa kai ka bi shi wala ta jidin kar ka ci gaba da zama ba alzalika baya kan ma'ahu tare da shi lafi saniyatin ba fa a raka'a ta biyu ba ce wanda dama ba a zaman tahiya wa lafi rabi'a ba a ci raka'a ta hudu ce wanda dama ake zaman tahiya ba a raka'a ta farko ne ko ta uku wanda an dago daga sujada zaunawa ake to da ya dago kawai sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku ina fata an gane to fa'iza sallama ilimamin ka yi sallama shi sallasa ta cika don ya shi yana da yakinin sujada biyu yayi kai kana da yakinin sujada ɗaya yayi to shi tasa ta cika kai ku taka bata cika ba fa zidda raka'atan ukura sai ka karo raka'a wata daban ko da kai aka fara sallar yanzu kai ka zama masa buki ba za ka yi wannan sujadar ba in bai dawo ba ba an ce kamar subhanallahi ba ya dawo ya yi sujada sannan ku yi ta kai ma ka yi to ya ki ya dawo aka ce ka bi shi kaga kai ba ka yi sujada ɗayan ba to a nan idan ya yi sallama fa zubi rakatan ukura sai ka tashi ka ƙaro raka'a wata daban badalan kana musanyawa min raka'atin lati daga raka'a wata algaita haka jefar da ita waccan da kai sujada ɗayan nan liman bai dawo ba to babu ita a lissafin sallar ka kai za ka jefar da ita baniyan ko kana mai yin gini yadda muka faɗa a baya wa yanzu qabla salami wa tasjudu za ka yi da qabla salami ka gane abin da ake nufi a nan a nan kai ne kai hukunci ya shafa kai kalai banda limamu shi yana da yakinin sujada biyu yayi shi ya sa ya da gaskata kai ya dawo kai kuma kana da yaƙini kai ya yi to yanzu kai ne sallar ka bata cika ba shi ta ta cika shi ya sa yanzu ake magana da kai kai hukuncinka fazidar ka ata faiza sallama in yayi sallama kaga shi ba ce sallarsa ta ɓaci ba kuma kuma ba ce dole sai ya musanya raka'a ba tunda bai gaskata ka ba shi yana da yaƙinin sujada biyu yayi kai kana da yaƙinin sujada ɗaya ya yi, to ba a ce dole yaƙinin ku sai ya haɗu da limamin ka ba. In yaƙinin ku ya saba akan rukuni shi tasa ta cika kai kuma in yi sallama za ka ƙaro raka'a ɗaya badalan kana musanyawa minan raka'atu lati algaita daga raka'ar da ka jefar da ita baniyan kana mai gini ai musaukuncin gini ba a ƙariyan ba ba lama ko za ka yi ba idan mai fatiha da sura ta ba ruwanka da mai fatiha da surarta tunda ba da alama ko ne sai kalama irin ta fatiha da sura gini za ka yi yanzu wannan da za ka kawo ba ita ce ta biyar ba in mai raka hudu ce to za ta koma ta zama raka ta hudu kaga fatiha kawai za ka kalla ko da waccan wanda ya bar wannan menene sujjada mai fatiha da sura ce to kai ba da fatiha da sura kawo ginawa za ka yi a kai raka ka ta ƙarshe kawai za ka kawo taka wannan da aka jefar da ya ɗan raka'a ta biyu ce misali to raka ka ta uku ta koma ta zama waccan ta zama ta biyu kaga ta ukun ka ai fatiha ta kada kuka haranta kai da neman babu sura to kuma ta koma ta zama ta biyu kaga babu sura a cikinta ko sannan ta uku ta koma ta zama ta biyu ta hudu ta koma ta zama ta uku wannan da zaka karo ita za ta koma ta zama ta hudu saboda haka yace wa tasjudu qabla salami za ta sujada qabla yawwa karkar ji cewa an ce wa sahawul ma'mumi ya amilu hul imamu duk da cewa kana tare da liman ai kai ba rabka ma kai ba ko bambanci yake ne aka samu shi ma ba rabka nuwa yi ba kai ma ba rabka nuwa kai ba matsalar da ta ga maka ƙabli ginin da kai raka'arka ta biyu ta koma ta zama ta ɗaya ta ukunka wanda fatiha ce kaɗai ba sura ta koma ta zama ta biyu saboda haka aka ce ka yi sujada ƙabli saboda rashin sura a raka'arka ta uku da ka mai da ita raka'a ta biyu mai fatiha da sura ina ina wannan hukuncin daidai yake da illam takum min al-ulayi ko in kanati min al'ulaye ne wanda muka yi a baya ka gane ai amma da abin ya faru misali a raka ƙarshe ne raka ta hudu misali a wajen ku gaba ɗaya ya bar sujjada ya zauna zaman tahiya kan masa subhanallahi ya ki kowa sujjada ta biyu yayi sallama a haka to in ka tashi ka ciko raka'an nan babu sujada tsaune a kanka saboda me saboda dama a raka'ar da babu sura abin ya faru ko a dama raka'ar idan ta hudu ta koma ta zama ta uku to dama da ta hudu da ta uku ai da babu sura to shi yasa a can yace maka in kana timin ulai yawwa to saboda haka za ka yi sujada kabli in waccan raka'ar da ka jefar kai gini ta kasance daga biyun farko saboda mai fatiya ta koma ta zama mai fatiya da sura saboda haka za ka yi sujada kabin saboda hukuncin wa masa raka jalsatal wusuda sai malaka fa in kuntum jama'atan idan kun kasance jama'a da yawa ne masu wannan yaqinin ba kai kadai bane masu yaqinin liman ya bar sujada ɗayan nan kun kai mutum uku hudu biyar ko da an samu masu yaqini irin nasa wanda yake da yaqini irin na liman in liman yayi sallama shi ma yayi sallama in kuma ku da kuke da yaqinin liman ya bar waccan sujada jama'a ne ba mutum ɗaya ba ba biyu ba to anan fal afdalu lakum abin da ya fal abin da yafi falala gare ku an tuqaddimu wahidin ku gabatar da mutum ɗaya a cikin ku yutimmu bikum ya cika muku wannan sallah kun yi sallah ɗaya da liman biyu kenan kuma dukkan ku ba masu buki ba kuma halifantar da wani ba alwala ne kan liman ta karye ya sa muku halifa ba amma in kowa ya cika tasa shi kadai kamar masu buji ya yi fal'afudolu aka ce abin da ya fi falala abin da ya fi gare ku to ku gabatar da mutum ɗaya mutum mu duku mai cika muku wannan raka to alhamdulillah sai ne babu komai wa mun ƙara a surata fi rakatil في ركعتين الأخيرة كان فلا شيء عليه تمام الشماوي شافي أنا شافي نعم سنة ده to muna cikin salatul janazati ko ina za mu tashi to bayan ka yabo ga Allah sai salatul manzon Allah a cikin sallar jana'iza Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammadin kai da tsira ga annabi Muhammad wa ala ali muhammadin da iyalan annabi muhammad wa barik ala muhammadin kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin da iyalan gidan annabi muhammad kama sallaita kamar yadda kai tsira wa rahimta kai jin kai wa barakta kai albarka ala ibrahim ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kamar yadda kai tsira da albarka ga iyalan annabi ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka cewa kai Allah hamidun abun godiya ne majidun mai girma Allahumma ya ubangiji innahu cewa shi wannan mai mutuwar abduka bawanka ne wa bunu abdika dan bawanka ne wa bunu amatika dan baiwarka ne iyayensa duk bayinka ne ba ma shi ba da wanda ya aife shi da wacce ta aife shi duk bayinka ne an ta khalaqatahu kuma kai ka halicce shi wa razaqatahu ka arzuta shi da duk abin da ya mallaka a duniya ko yau aka aife shi ya mutu ya ta arzikin Allah tunda yayi numfashi numfashi ko arziki ne na Allah ina fata an gane ballantana in ya sha nono ko har ya fara cin abinci kaga ya ta arzikin Allah da yawa kai ka halicce shi kuma ka arzuta shi yawwa ka san wani zai tsammani in talaka ya so wanda yana arziki ya samu lafiyar da Allah ya baka ba arziki ba ce arziki Allah yawa ne da shi wa in ta'uddu ni'matan lahi la tuhsuha za ku kida ni'mar da Allah ya muku ba ku gidan da ke ta ba yawwa ko ba ka da komai baka taba mallakar komai a duniya ba ina Allah ya baka lafiya kana numfashi ya barka ba fitina wani ba yi da ido wani ba yi da hannu wani ba yi da kafa kai da Allah ya baka wani yana ta a gada asibiti wani yana ta a fursuna a ɗaure kai kuma kana nan cikin yanci da walwala shi ma arziki ne Allah kai ka halicce shi kuma ka arzuta shi da duk abin da ya samu a rayuwar duniya wa anta amartahu kuma kai ne ka kashe shi wa anta tuhihi kai ne za ka laya shi wa an ta'alamu bi sirri kai ne masanin asirinsa wa alaniyati da sararinsa ji ina ka mun zo maka shufa'a muna masu neman ceto lahu gare shi ka shafi ina fi Allah ka karbi ceton mu a cikin sa Allahumma ya ubangiji inna cewa mu nastajiru muna neman tsira ya habli jiwarika da igiyar nan ta makotakar ka lahu gare shi innaka domin kai Allah zuwa fa'il Ubangijin cikawa ne wa zimmatin da alkawari, ma'ana kai Ubangiji ne mai cika alkawari. Allahumma ya Ubangiji ƙihi ka kiyaye shi min fitnatul kabari daga fitinar kabari, wa min azabi jahannam da kuma azabar jahannama. alhamdulillah sai me eh yi mana yana nan a kwanta ana nema masa gata wajen Allah izziya shafi na nawa cika sallah a to wannan kuskure ne in ya bi shi dole suka sallah ina niyyar koyi da liman da yayi ba ya niyyar koyi da liman ba duk abin da liman yayi sai yayi ina za mu tashi shafi na nawa izziya ɗaya? a salisu rukuni na uku na ƙarshe daga cikin rukunan azumi shine zamanin somi lokacin azumin wa huwa shi zamanin da ake yin azumi min dulu alfajir daga hudowar alfajir ne a sadikin magaskari ba kazibi ba shi alfajir ɗin iri biyu ne manzo Allah ce alfajir fajirani alfajir ɗin iri biyu ne fajirun yuhillu salata wa yuharrimu ta'ama alfajir na farko yana halatta sallar asuba yana haramta cin abinci ga mai azumi shine shine sadiki wa fajirun ɗaya alfajir ɗin kuma yuharrimu ta'ama yana haramta abinci ga mai yin azumi ka gane ai wa yuhillu salata yana halatta sallah a'a yuhillu abin da'ama yawa kazibi kenan yana halatta abinci da mai azumi wa yuharimu salata yana halatta yin sallar asuba don lokacin da bai yi ba to shine malamin gida masa akwai sadiki da kazibi shi wancan baya hana yin sahur kazibi ne ja ne shi ba ba fari bane yana fitowa da an ce masa kazibi saboda yana cewa gari ya waye kuma ƙarya yake gari bai waye shi kuma sadiki gaskiya ya faɗa gari ya waye to min tulu'il fajr sadiq daga hudawan alfijir magaskanci ila gurubi shamsi har zuwa faduwa rana wannan shine zaman sauni kuma ana yin wannan azumi ne fi gairi ayyamil haidi a cikin wani kwanakin jinin haila ba a lokacin zubar jini ba wani fasu ba lokacin zubar jinin biki ba wa yawmin fitri ba a ranar idin azumi ba wa yawmin nahari ba a ranar layya ba wal yawmain ba'dahu da yini biyu da yazo bayan layya duk mutumin da ya azumi a wannan kwanaki ba a lissafa shi a matsayin azumi ligar mutamadai amma yawmain ba'dahu yini biyu da yazo bayan layya an haramta azumtar sa ne ligar mutamadi ga wanda ba hajin tumati yake yi ba idan mai tumati'i ne ranar sallar layyan kada aka haramta masa azumi amma gobe da jibi zai yi azumin sa na na tumati'i wanda Allah yake famman lam yajidu fa siyamu salata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila to salata ayyamin fil hajj nan an halatta masa yau aka yi layyan gobe da jibi da gata ya azumci wannan kwanaki uku idan mai tumati'i ne. To idan ba shi ba, duk wani mai azumi, ka gane ai, ko na kafara ne, idan ta talar da ranar layya bai gama kwana sittin ɗin ba, to dole ne ya ci abincin kwana uku. Ranar layya, wali yaumai ni ba a da da yini biyun da ya biyo baya. Eh, mai tumati'i ne kaɗai. Wali yaumin rabi'u minu, yini na hudu yini na hudu ai yana cikin kwanaki zaman mina fa man ta'ajjala fi yawmin fa la yasma alai wa man ta'akhkhara fa la yasma alai liman ittaqa to wa man ta'akhkhara din nan yini uku ne bayan yini lai an kada ya zama hudu to yini na hudun ma mai azumin da dawu'i haramun ne ya azumce shi amma mai azumin kafara zai iya jonawa daga yini na hudu din yau aka yi layya ba zai yi azumi ba gobe ba zai buji ba zai ba amma yi na hudu zai zo na kafara ka gane ai amma mai azumin ta na fila haka kawai haramun ne ya azumci har ne hudu kaga ya zai masa kwana uku kenan bayan layya kada da layya kwana hudu alhamdulillah ba ka fara bane amma ka ce ka fara magana ka kare da kafarar kisa da kafarar zihari da kafarar azumin wata ramadana wanda aka ce kwana 60 shahararren mutatabi aini to duka wannan hukuncin su ɗaya ne sai ne risala shafi na nawa shafi 319 ina za mu tashi kai a naka? muna mu ɗari da sha tara ne wani ihidadu abinda ake ce masa takaba idan mace mijin ta mutu ba tana yin takaba ba? to hukunci biyu ne wanda wasu ba sa bambancewa akwai iddatul wafati daban akwai kuma takaba daban ita iddar mutuwa shine arba'atu ashhurin wa ashirin wata hudu da kwana goma wannan shine iddar mutuwa ta zauna ba za ta yi aure ba ba za ta yi maganar aure da wani ba sai ta yi wata hudu da kwana goma wannan shine iddatul wafati iddar mutuwa shi kuma al'ihdadu ta kaba dokokin da aka tsora wa mai yin iddar mutuwa abin da aka haramta mata aikatawa wanda da duk halal ne kafin mijin ta mutu halal ne bayan ta yi wata hudu da kwana goma halaccin zai dawo amma a wannan lokacin zaman iddar to akwai wasu dokoki da aka dora mana shine al-ihdad shi ake ta mata takaba to kaga idda daban kenan takaba daban dama me luka me sunan idda a larabci luka kidaya ka gane eh kidaya wala ce fas'alil adina ka tambayi masu kidaya ko to daga adadi ne aka samu idda ba Allah ce inna inna iddata shuhuri kaga na ai ba iddar mutuwa ko sake ake magana ba lissafi kidayar watanni inna iddata shuhuri inda Allah suna a shaharin fi kitabillahi yau ba kalkasamatu wal arda bina arba'atul hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم kaga idda Allah ya kira amma ba iddar mutuwa ko idda saki ake nufi ba kidaya inna iddata shuhuri inda Allah haqiqa kidayar watanni a wajen Allah isna ashara shahran wata goma sha biyu yau maka laƙallahu sabatu wa ɗarawa tun lokacin da Allah ya halitta kan mai da ƙarsai ya sanya lissafin watanni goma sha biyu to shine ma'anar idda wannan kwanakin da za ta kirga wata hudu da kwana goma shi ne iddar mutuwa da mijinta ya mutu shi kuma al'ihidadu ta kaba dokokin da aka tsorawa matar da take iddar mutuwa mun fahimci wannan ba wal'ihidadu kaga shi ta kaba Allah ta karaba mu'utaddatu min alwafati ta ji ba an cewa dai almutaddatu min alwafati mai iddar mutuwa la ta karaba kada ta kusanci shai'an wani abu minar zinati na kayan ado. Farko kenan, bi huliyin yin ado da ƙwandage, aka ce huli, sarƙa, awarwaro, ɗan kunne, da abun hanci, da munduwa, ko? Munduwa akwai ta ƙafa ko? Akwai ta hannu, to shi ne huliyi. واتخذ منه ليهم اجلان جسدا له خوات جمعي لنا نا نا حلي الحي الحلي زوجي حلي ne dan kunne awarwala sarka duka hali ne to jami'in shine huli to kattai ado da ɗaya daga cikin waɗannan mijinta yana mutuwa ta cire dan kunnanta da sarkarta da awarwalanta da munduwoyi da suke hannunta da kafarta farko kenan kar ta yi ado da su har sai ta yi wata hudu da kwana goma alku aukuhulin ko kuma ta yi ado da kwalli ba za ta yi ba kwalli da ake sawa na mata na kwalliya dama daga kwalliya ka samu kwalli ka gane sunan ma dama daga kwalliya ne to ba za ta sa kwalli ba don kayan kwalliya ne na mata au gairi ko waninsa to fa ne gairihi da abu da shafi hoda da gazal da fankeke da jagira da jan baki duk ba suna fenta-fenta ba na ado to duk ba za ta yi ba kar ta kusance shi ba ka ta yi lata karaba ba sai an ga kusa ba sannan za a yi shi ne kaiwa mafi matuƙar hani akan a ce kar ta aikata akan a ce kar ta yi da kar ta kusanta wannan ya fi kowanne alfin hani kamar fadin Allah da ce tilka hududun lahi fala ta ƙarabuwa da tilka hududun lahi fala ta ata duha fala ta ƙarabuwa ya fi kaiwa matuƙa a cikin hani a kan fala ta ata duha haka sai fala ta ata duha kan ku ƙetala za ku iya zuwa misali kamar katanga ce aka kewaye aka sa ƙyaure aka ce kar wanda ya tsallaka kaga ƙetarawa ka hana amma ka iya zuwa har ka dafa eh amma sai aka samu wani guri kuma a ciki aka kewaye da waya kuma aka sa lantarki shokin kaga ba sai an maka fala ta karbuwa ba ko in ka je ka san abin da zai faru yawwa ka je ka taba in ka je kusa da ita kamar kayan jire irin wayannan da ake turken kalfan nan kana zuwa za ka na ƙara tsi saboda ƙarfin wutar to fala ta ƙarabuwa kar ka je kusa da ita akwai halaka a gudu ka ga wani ya fi tsananin hani akan fala ta ataduha fala ta ataduha kar kar ka ƙetara fala ta ƙarabuwa kar ku kusance ta to nan cewa ya Allah ta ƙaraba ka gane ai kada ta kusanci wani abu mina zinati bi huliyin au kuhulin au gairihi wajen canibu sibaga to ga inda za a yi gwagwaga da matayenmu na nan an ce tana nesanta rinannan tufa kullahu dukkansa illal aswa da sai baki ka taba ganin mai takawa ta sa bakin yadi har ma zani ake saya mata wai ga zanin takaba sabo kuma ba ma tsoho ba to wannan ya saba shari'a sai dai malamai suka ce sai dai in ya zama su a inda suke rayuwa bakin kaya shi ne kayan adonsu to sai ta saba masa ta safa ne eh kamar kaje mutanen Iran yan yan Shi'a yawa afuwa yawanci sun fi rayuwa cikin bakaken kaya yawa shi ne adonsu to in tana ta kama sai ta saba wannan amma in ya zama kamar sauran mutane ne muna yawanci ba mu cika yin ado da bakin tufa ba yawwa to daga mijinta ya mutu ba za ta ɗaura a tamfa ko shadda ko leshi ba illal aswa da sai bakin tufafi shi ne kayan ta kaba har sai wata da kwana goma a ga nan mata mu masu ko sakacin malamai ne da ba sa gaya musu to malamai sun gaya musu ne malaman sun gaya musu kafin ka zarge su malaman wannan karatun kowa ne ya san shi laifin dai in ma akwai nasu to sabbin tifasan na mazaje ne da kuma malamai gaskiya ne akwai karancin karantar da wannan ka'idar inda daga miji ya mutu za a je a sai zani a kawo mata a ce zaganin ta kama yi mana ai bai ce maka sai kaza da kaza ba kawai asibaga ya ce maka linannin tufa za ta nisance shi illal aswa da sai baki ina fata an gane wata ji ta nibu ne a tsiba kuma tana nisantar turare kullahu dukkansa da na taisawa da na ruwa da ake shafawa da na wuta da ake kansasa jiki ko ɗaki da mai sunansa kwalekta mai ƙanshin nan kamar man shafawa ma'ajun da suke shafawa a gashi duka duk wani nau'in turare mai ƙanshi za ta nisance shi kullahu gaba ɗayansa wala ta kasa bibu ba ta yin ƙunshi bihin na'in da lalle to wannan fulawa fulawa ta zama da suke rana ta shigo sifa suke cewa ko yawwa shi ma ba shi ma ya shiga duhun abu mai ƙanshi yau wala ta ƙarabu duhunan kar ta kusanci man shafawa muɗayyaban abin ƙansafawa in dai yana da ƙanshi man shafawa ya dai ka nemi ba su yin haka wanda ba da ƙanshi wala kamta shidu ba ta tsefe gashin kanta da ma ya kata miru da abin da yake yin kanshi fi ra'asa cikin gashin kanta duk wani abu mai kanshi a kanta ko a jiki ta nisance shi wannan shine al-ihdadu shine dokokin takaba ga matar da mijinta ya mutu tsawon wata hudu da kwana goma wa alal amati wal hurratu sajira wal kabira al ihdadu al ihdadu yin takaban nan da muka ambata wajibi ne alal amati akan baiwar da mijinta ya mutu bangaren idda ne suka bambanta ita za ta yi wata biyu da kwana biyar ita baiwa yantacciya za ta yi wata hudu da kwana goma shine abin da ya bambanta su wajen idda amma wajen dokokin ta kaba hukuncin su ɗaya ne tsawon wata biyu da kwana biyar ɗin nan baiwa za ta kiyayi waɗannan abubuwan da aka haramta mata wal hurrati da yantacciyar mata da mijinta ya mutu za ta nisanci dukkan waɗannan abubuwan da aka ambata wannan baiwa ko yantacciya da mijinta ya mutu a sagirati kalama ce da bata girma ba bata fara jinin haila ba wal kabira da babba ko da ka shekara ɗari aka ce mijinta ya mutu dole ne ta yi wannan al'idadu wannan takaba. Waktu lifa malamai sun yi saɓani fil kitabi a cikin ahalin kitabi, ba Yahudiya ce ko ba Nasariya da ya aura, ba an halatta wa musulmi auren ahalin kitabi ba? To, wasu sun ce ita ta yi takaba in dai mijinta musulmi ne mutu. Ita ma sai ya ɗola mata wannan dokokin tsawon wata hudu da kwana goma. Wasu malamai ku ce a'a. ita fa ba musulma ba ce dokar musulunci tana hakan musulmi ne in ita ba musulma ba ce a tsare ta dai kanta ya aure sai ta yi wannan iddar amma batun dokokin ta kama baya hawa kanta a gun wasu malamai to alhamdulillah sai ne Eh. to ba ka ce tana da larura ba amma tun da tana da taba hankali a hukunci baya hawa kan wanda yake da taba hankali a a a sai dai in kitso yana matsayin ado a wajen su abin da ta da ya magana tsifa ko kitso a nan ba su laraba ba sa kitso su ba sa ado da kitso to mu a nan in ya zama ado a wajen mata ya mutu tsefe shi wajibi in kuma ba ado ba ne al'ada ce ɗabi'a ce kawai to tsifa ba dole ba ne kifo a matsayin da yake agun mata ado ne ko kuma renon gashi ne a'a yana ɗaukan ado ina ɗaukan ado to yin fa haramu in ta bar gashin ta haka akwai illa da zai same shi a to to to ba ta yi kiro yanzu barin gashi in in kitso in zai zama dan dan kare gashi daga kakkarewa ne to ba zai zama haramun ba in ya zama kuma dan kwalliya ko ado ake yi to haramun ne ga mai takala malam da ya magana saboda su a wajen su ba a san kitso ba su ba shi suke yi shi ma ba za ta yi da mai ƙanshi ba an ce tana nisan da duk wani abu mai ƙanshi a ɗiba kullahu aka ce yawwa duk wani sabulu mai ƙanshi ma ta nisance shi yawwa sai mai haskari shafi na nawa lajinku da goma sha hudu ina za mu tashi to muna cikin jingina dai har yanzu wala sihu hannu. ma la ya juzu bai uhu jinginar da abin da kai da shi baya halatta a shari'a la ya sihu baya inganta kare kawo maka karansa ya ce shi ne jingina shari'a ta haramta cinikin kare ina wata an gane ko ya kawo maka kire tsingiya shari'a ta haramta musulmi sai da giya ka gane ai bi halin da kowane irin hali shari'a ba ta yarda a sai da shi ba to bai halatta a bada shi a ko da yana da kima ko da an je da shari'a ta haramta zai kawo kuɗi mai yawa ba a yarda ba saboda shari'a ta haramta sai da shi in kaji kamar kuɗi in ya je sai da shi ya aikata haram saboda haka bai halatta a yi jingina abinda sai da shi baya taba halatta bi halin da kowane hali eh eh ga dan uwanka mafarauci ko makiyayi ko ɗayan mai gona eh wannan ya halatta a junansu su da aka halatta wa rikon kare wala tuqbalu da awwal midyan ba a karɓar da'awar wanda ake bi bashi ya yi da'awar rahanin jingina inda garimin a wajen wanda yake bin sa bashi ka gane ana bin sa bashi ranar biya ya zo ya ce ga bashinka to sai ka fito min da jingina ta ya ce wata jingina kuma kai da ka zo kamar ya ce min Allah annabin kamun magiya na taimaka na ranta maka yanzu kuma da ka zo ka biya ni ka sai wani ka bani jingina wata jingina to ba za a karɓi da awar da wanda ake bi bashi yake yi wa mai bin sa bashi ba cewa ya bashi jingina illa bi bayyinatin ala qabdihi sai in ya kawo shaida akan lokacin da ya kawo abin nan a yi zo karɓa bashi nan ya mai bashi bashin ya karɓi hannun jingina ala qabdihi a bisa karɓar wannan bashi in akwai shaida ya kawo shaida to dole za ka gashi jinjinan wai sihu rahazul musha'i yana halatta a jinginar da abin ɗaiɗaitawa eh alebu ba ma ne to mu ne daidai al-musha'i ko yawa a gyara wai sihu rahazul musha'i jinginar da abin ɗaiɗaitawa yana halatta ba sai al'almusha abin da ya saba wa ƙasa abin da ana ɗaukarsa daga nan a kai shi can ta gane ya yi ba sai abin da ya shafi gona ko wani shago na kasuwa ko wani gida ko wani fegi ba yawwa kowane irin abu abin ɗaiɗaitawa shine almusha bayin kana baƙi hilahu ko idan wanjin wannan abin ya kasance lahu nasa ne eh shi wanda ake bin sa bashi eh da ya kawo jinginar a arrahili ne mai ba da jinginar abin ba duka ne nasa ba na shi da wani ne to lazima taslimu wajibi ne ya mika shi gaba daya eh kuma ba yi da wani abu da zai kawo jingina sai wannan to dole ne ko da da haƙƙin wani sai ka miƙa shi eh fi sharikati ko a cikin tarayyar da yake yi da wani cikin wannan abu eh shirka shirka eh na kaka da alibu ba sharikati ba to ya fi shine daidai fi sharikati in kace shirka kamar ai ba kyau kafirci ne sun bambanta shi da waccan a sharika shi ne gurufu na kasuwanci kamar kamar kamfani wayin kana da gairihi ka gane ai idan baƙihin ya kasance na waninsa ne ko nazalal murtahinu ma'ahu manzilat tarrahin al-murtahinu mai karɓar jinginan nan nazala ya ci da ma'ahu tare da shi mai ba da jinginan manzilatin rahimi a matsayin mai ba da jingina sai ana magana fa in kana baki hilahu sauran dama ne shi wanda za a ba jingini nasa ne dama shi da wancan suka yi tarayya cikin mallakarsa ya ce to ka riƙe wannan abin haƙƙina cikin abin da muka mallaka da kai a matsayin jingina ka bani abu kaza ba ga a guji ai zai bashi inda dai in ta yi ruwa shadda in ta ki ma ta yi rijiya kai dama ana shugulan sai da masa in kuma dama ligairihi na wani sani ba nan ne bashi bashi ba to almurta hilu mai karɓar jikinan nan nagala ya zauna mazalakar rahini mazaunin ne ba da jikina ma'ahu tare da wannan sauran hukuncinsa hukuncin mai ba da jingina ma'ahu tare da wannan abu ma'ana mai wannan abun ba zai zo ya kalba ba sai ranar da aka biya shi kudinsa sannan a karba gaba daya eh me shi din ba zai zuwa ya nemi nasa hakkin ba tunda ka san kai da shi kuke tarayya kuma kabar abin a hannunsa eh har zo ya bada jingina to ba za a karba ba in ka karba kuka zagaye aka sayar kuka rage kuɗi shi yana nan ya buɗe baki da biya su hakkin sa ya zai wa zai kama saboda haka kai ma ka zauna a matsayin arrahini mai bada jingina ko da kai ba karanci komai ba yau wato kai ma mazaunin ka mazaunin ya bada jingina alhamdulillah sai me halul masaili shafi na nawa shafi na arba'in da nawa halul masail shafi na arba'in da nawa to ina za mu tashi yawwa mun shiga al'asbabu kenan ko za mu shiga al'asbabu abu na biyu daga cikin abu na farko daga cikin asbabul ahadasi shine annawmu as-saqilu bacci mai nauyi min nawaqidul wudu ya daga cikin abubuwan da suke warware alwala bi khilafil kafif da sabanin sassauƙan bacci wanda bai yi nauyi ba shi baya kare alwala hujja ko lil ahadithul atiya saboda hadisai masu zuwa da malam zai kawo hadisi na farko shine hadisu aliyin karrama Allah wajen hadisin nan na Sayyidina Ali Allah ya girmama fuskarsa kala ya ce ko kala rasulullahi yanzu Allah sallallahu sallama ya ce al'ainu kaga idanuwa wika usahi wakiya ce ta mai bacci mutumin da yake bacci dai yake da mai rafkanuwa an kira shi mai rafkanuwa saboda shi ma ya rafkana bai san a wani hali yake sai mu zalaka to faman namu duk wanda ya yi bacci fal ya tawabba ya sake alwala ta gane ai ma'anar wika'u shine maɗauri ido shine maɗaurin dubura in mutum yana farke in yi tusa ya sani in bai gama ya sani idansa shi yake ɗaure ƙofar dubura ba zai yi tusa ba sai da sani in kwacewa ta yi ma ya san yayi lokacin da ya bacci fa akwai wadda ta ce iska da lakar wika sai igiyar nan ta kunce sanda zai tusar ma bai sani ba to tun da har mai bacci zai iya yi tusa ban san yayi ba to kamar namu duk wanda ya bacci kawai mai nauyi yake ne kale ka wadda kawai ya sake alwala zai iya yiwa ya yi tusa a cikin mutum nan bai sani rawahu ibnu majah wa abu dawud haza linnomi sakili wannan hukunci faga bacci mai nauyi ne dala bacci mai nauyi ne ya tsawaita au kasura ko ya takaita inda ya yi nauyi ka gane a yi ɗawilun ɗawilun sakil da kuma kasirun sakilun duka yana warware alwala shi ne malika maka dala au kasura bacci mai nauyi ne ya yi tsawo ko kuma ya takaitu inda ya yi nauyi kawai ya kare alwala hadisi na biyu hadisu anas radiyallahu anhu kala yace kana ashabu rasulillahi sahabban manzo sallama sun kasance yanta dunun al-isha al-akira suna sauraron sallar isha ta karshe bayan an yi magaruba suna zaunawa suna azkarai ba sa komawa gidajen su yawanci an yi sallar magaruba suna sauraro sai an yi sallar isha sannan kowa ya tafi gida hatta ta kafika ru'usuhum har za ka ga kawunan su tana gyangyaɗawa mutum da gyangyaɗi yana haka yayi haka yayi haka alama ne na baccin bai nauyi ba tunda a zauna ake yi sun mai saluna sannan in ai kiran isha za su tayi su yi sallar ishan nan wala ya tawadda ula ba sa sake alwala ya nuna maka bacci sassauka ba ya kare alwala ba shi dai ana gyangyaɗi har ta kafi ƙaru'unsu kawunan su tana gangyadawa irin na mai gyangyaɗi amma haka za su tashi su yi sallar isha ba tare da sun sake alwala ba rawahu muslim wa turmizi wa abu dawuda wa lafazin min wannan lafazin na abu dawuda ne wa hadisu ibnu abbas hadisi na uku hadisu abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya kamata ya zama shi da babansa abbas din qala ibn Abbas ya ce, ƙala Rasulullahi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, laisa alaman na masajidan wudu'un laisa wudu'un babu sake alwala alaman na masajidan ga wanda ya bacci a cikin sujjada ka gane ai hata ya ya buɗe har sai ya ya bingire a cikin sujjada sai gargadi ya kama shi duk daɗe wanda zai yi alwalarsa tana in baccin ya yi nauyi bai san wanda zai bingire ba to shi ma malamai suka ce idan ya bingire yana bingirewa ya farka to alwalarsa tana amma idan da ya bingire bai farka ba to alwala ta warware dan yayi nauyi fa innahu kadani cewa shi idan ja idan ya kishin gide a cikin wannan bacci za ta na sujjada istar kata ba fasilu gaɓoɓuwansa za su sake har ƙofa duburan ma za ta iya sakewa iska ta fito duk bai sani to bacci ya yi nauyi kenan alwala ta warware rawahu ahmad wa abu dauda wa turmuzi to alhamdulillah mun yi annawmu as-saqil saura zawadul aqli yi mana da shi da shi abdullahi ibnu abbas ne da babansa al-abbas ibnu abdul muttalib duka sahabbai ne da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su kuma abbas shi yayi tsawon kwana yar manzo Allah har ya yayi wafati ya bar shi a raye yi a yi kuma kaga baffan manzo Allah a cikin ladabin su ga janabin manzo Allah an taɓa tambayar sayyidina Abbas bayan wafatin manzo Allah tabi'ai wanda ba su rayu da manzo Allah ba su ga manzo Allah ba aka tambaye shi anta akbaru sirran amin nabi kai ne mafi girman shekaru ko annabi ya ce bal huwa akbaru minni walakin wulidtu qablahu sai mana saboda ladabi da da fadin girman manzo Allah ya ce ya ya fi ni girma sai dai an haife ni kafin a haife shi kaga ya fitar da abin da yake zai faɗa ba tare da ya rage darajar manzo Allah yi sai na bas babban manzo Allah ba wanda a gaban su aka haifi manzo Allah aka tambaye shi bayan wafat manzo Allah anta akbaru sunan amin nabi yace bal huwa akbaru minni walakin wulidtu qablahu yace ya ya ni girma shi ne akbaru minni fiye da ni walakin sai dai wulidtu an haife shi qablahu kafin a haife shi kaga ya fitar da abin da yake nema amma kuma bai kaskanta darajar manzo Allah to wannan wanda suka san matsayin manzo Allah ke ba sa sakin harshe su faɗi kowace irin magana a janabin manzan Allah yawwa to balagana mu ɗan yanzu kawai mutum ya shato magana jingina wa annabi ba tare da ladabi ba wannan hatsari ne sai me annahu alwabi shafi na nawa shafi na ɗari biyu da shafi na ɗari biyu da ɗaya ina za mu tashi lamba na biyu to wato daga cikin tamrinin fil irabi na biyu shine alwisadatu fawqa sarir alwisadatu matashin kai ka san matashi yawwa sunansa da turanci filo ko amma mu yanzu mun fi kiran filo din amma matashi ake faɗa da Hausa shine wisada to matashin kai fawqa sariri yana saman gado mubtada ne da labarinsa amma labarinsa ya zo da da zarafi shi ne kauka alwisadatu din na matashin kai mubtada'un marfu'un bil damma shine mubtada a jumlar kuma abun yi rufuwa ne da damma ta zahiri fauka din nan zarfu makani zarafi ne na guri ba na zamani ba zarfin zamani bane yana fauka yana nuna guri ne sama da wani abu mansubu abu wa fata'a ne bil fatahati da fata'a ta zahiri wa huwa kamarul mubtada shine kuma labaru mubtada kuma mudafun ne shi fauka din asariri gadan nan mudafun ilayhi shine abin labawa gare shi majrurun abin wa kisra ne bil kasrati da kisra ta zahiri fauka sariri fauka ne labarin kuma shi mudafun ne sannan asaridu shine mudafu ilay majrurun bil kasrati alhamdulillah sai me attajul jami'u lil usul shafi na nawa shafi na 180 da da biyar sai na za mu tashi almin to kasar mutum da yake balin bude shafi na ɗari da da tamanin da biyar a sakta ta ni sakta ta ni shiru guda biyu a sukutu ba shiru ba to saboda guda biyu ne aka samu su alifin tasniya da kuma nunu yin shiru guda biyu a cikin sallah hafiztuhu ma a to an samurata ibnu dundub radiyallahu anhu qala yace sakata tani shiru guda biyu a cikin sallah hafiztuhu ma na kiyaye su an rasulillahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ankara zalika imran ibn al-husayn imran dan husayn sai yayi inkar wannan yace kai manzon Allah baya yin shiru a wannan gurare guda biyu da kake faɗa wannan inkar da imranu kuma shine malikiya ta ɗauka wa ƙala ko shi imranu ɗan husaini yake hafizna sakatatan mu dai mun haddace ko mun kiyaye shiru ɗaya ne ba guda biyu ba to yaya abin yake fakatabna sai muka rubuta wasiƙa ila Ubay ibn Ka'ab zuwa ga sana Ubay dan Ka'ab bil Madinati a garin Madina shi Samrat ibn Jundub da Imam Husayn sun bar Madina suna kasar Sham bayan wafatin manzo Ali to tunda an samu sakani tsakanin sahabbai guda biyu sai ya ce shi ya kiyaye shirin manzo Allah guda biyu a sallah sai ya yi inkari yake shi shirin manzo Allah ɗaya ya sani a cikin sallah to sai gaba da suka rubuta wasiƙa zuwa ga ubayi ibn ka'ab shi ko kaga yana cikin qurra'u kuma yana cikin fuqaha'u sahaba shi yana ya ya ya ya ya hada guda biyu kasa har maza Allah yayi wafati ga duniya ba ba a samu ma da ta Qur'ani goma ba da kwanin takwas da tara sai na Usman yana ciki Ubay ibn Ka'ab yana ciki Abu Darda yana ciki da wasu daga cikin sahabbai su su takwas ne ko tara to sai aka rubuta shi ubayyu bayan yana cikin qurra'u sab'a ba qurra'u sab'a ba kai makaranta dai a zamanin manzon Allah to yana cikin fuqaha'u sahaba sai suka rubuta wasiƙa zuwa ga ubay dan ka bil madinati da yake zaune a garin Madina to fakataba ubayyu ubayyu dan ka abu sai ya rubuta musu amsa an cewa dai hafizas samu ratun ko samuratu ibnu jundub dinnan hafiza shine ya kiyaye abin da yake daidai ina fata an gane ma'ana adabahum bil kitabati yuwafiqu sumra ya amfa musu da da rubutun wasiƙarsa cewa yana tare da ra'ayin samuratu ibnu jundub cewa shiru guda biyu ne aka kiyaye daga manzon Allah a cikin sallah ƙala sadun shi kuma sadun ibn abi waqasin yace ko fa qulna li qatada ko sai muka ce wa imam to wannan sadu ba ibn abi waqasin bane daga cikin tabi'ai ne tunda an kawo qatada shi ma tabi'i ko sai muka ce wa qatada ma hatani saktatani to menene waɗannan shiru guda biyu da har sahabbai suke saɓani a cikinsu, ƙala, ko, sai ka juna katada ya ce, Iza me, Iza da kada fi salatihi, idan maza Allah ya shiga cikin sallarsa, ba na an yi kabbarar harama, shi ne ba da tarimi, ko? Wa yana yin shuru a lokacin, kafin ya fara karanta fatiha ko da raka'ar bayyanan. sai kowa ya gaba yin sabbara harama sannan ke yin karatu sannan wa idza faraga min al-qira'a idan ya idan da karatun Fatiha ake nufi anan ko kuma karatu gaba daya yana yin shiru kaɗan kafin ya yi ruku'u sun maƙala ba da zalika sannan ƙatada bayan haka sai ya ce wa iza ƙara'a wala balina to shi ne fara da minal ƙira'a ɗin idan ya karanta wala balina ƙarshen fatiya yana yin shiru lokacin da sahabbai suke cewa amin rawahu turmuzi wa abu dawud to amma ba a rawato me yake karantawa ba in yi shirin saboda haka shirin yana na ababin sanan mustahabi ba sunna ce mu aka dawo ba kuma wajibi alhamdulillah sai ne gaɓoɓuwansa suna sakewa gaɓoɓuwa shi ne mafasin jamu mixer shafi nawa ne kashifin ilbasi shafi 122 kashifin ilbasi to ina ne kala shakul islamin makazumi shi ne ba? a'a ehem la ya juzu da alimi baya halatta ga wani malami an yankira ala sufi ne inkari ga wani sufi cikin abin da su baya suke fada a cikin iliminsu na tasawuf ko da kai malami ne mutafalli ne a cikin ilimin shari'ar musulunci to bai halatta wani malami ya yi inkari ga wani sufi ba illa in salaka ɗariƙa sai dai in ya shiga hanyarsu ta tasawuf wa ra'ahum ko ya gansu da abubuwan da suke faɗa a junansu. A to, sai ya shiga tafarkinsu na tasawufu, wa ra'ahum ya gansu kuma kala fusu zata sun saba wa sunna a zahiri. To sannan sai ka ce wannan abun da kuka faɗa ya saba wa sunnar manzo Allah. Wala yasubu lahul inkaru, yin inkari baya halatta ga wani malami alaihim ga sufaye hatta ya arifa sab'ina amran. Sai ya san wasu al'amura guda saba'in. kafin ka yi wa sufi inkari cikin abin da ya faɗa ko da a zahirin lafazin kana ga ya saba wa shari'a kafin ka ce ƙarya ne misali to sai ka san wasu al'amura guda saba'in minha daga cikin saba'in ɗin ma'arifatu istilahin ka san irin kalin maganar suna sakin kalma amma ba zahirinta suke nufi yawanci maganganu su ishara ce ba zahirin lafazin ake ɗauka ba sai ka san irin istilahi na su sufaye fi tajalli zati wa suwari cikin tajalli na zati da kuma na kama to wa ma huwa zati sai ka san menene zati a cikin ma'anar sufaye wa zatu zati menene zatu zati zatin zati wa ma'rifatu hadaratil asma'i was sifati da sanin halarolin nan na sunaye da kuma sifofi والفرق بين الحضارات كما رلبي وكان هذا wannan hadaratu din والفرق بين الاهديه والواحديه da bambanta tsakanin ahadiyya da wahidiyya ka gane sunan Allah ba akwai al'adu ba akwai alwahid ai suna da bambanci al'adu da alwahid a zahiri zaka ga kamar da abu ɗaya ne ko amma akwai bambanci ko ko a fasara al'adu makadaici alwahidu wanda yake shi kadai in za mu fada da wahid isnan salasa ba ai wahid ake cewa ba ahad ko to ahadu makadaici wahidu wanda yake shi kadai to a cikin istilahin su kuma suna da wata ma'ana daban da suke ba wannan suna wa ma'rifatu sirrin zuhuri wal buduri da sanin sirrin az-zuhuri bayyana walbuɗuni da ƙuya wal'azali wal'abali sai ka san sirrin al'azalu da al'abadu wa alimul gaibi wal kauli sai ka san alimul gaibi wal kauli wa shahadatu wa shauki sai ka san a shahadatu wa shauki sabai din fa zai kawo ma wa ilmul mahiyya wal huwiyya wa sukuri da me suke nufi da maye ka gane ai sikiral jirmanu in halla marba'a sai ka san me ake nufi da wannan mayin a wajen su kara bila ismi ko wa wa wa gauli sun yi maye ba tare da kuma zunubi ba ka taba ganin mai maye kuma a ce bai yi zunubi ba to sai ka san me suke nufi da maye wal mahabbatu da kuma soyayya wa man huwa sabiqu fi sukuri sai ka bambata waye mai gaskiya cikin mayen nasa da wanda yake yi ƙarya cikin mayen hatta yi sama har a masa rangon ya ce wannan bai yi laifi ba sai ka san mutumin da ya shiga jazaba daga ka gaji ba ganin wannan ta gaskiya ce ko ta ƙarya mayen nasa na jazaba na gaske ne ko na ƙarya ne sai ka iya bambantawa kafin ka masa inkari wal kazibu da mai ƙarya cikin jazaba tasa sai ka sani hatta yu akaza har yadda za a kama shi da hujja ko wa gairuhu ko kuma waninsa wanda za a ce a wannan bai laifin komai ba to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لما محمد أسأل الله السلام عليكم يا الله السلام عليكم لما أسأل الله بلا لا يا قال ما لا بقى أن صلى الله عليه وسلم السلام عليكم سنوكم السلام عليكم عليكم babu alaƙa ya kwana biyu alaƙa magar Allah ya saka masha Allah alhamdulillah alaƙi a duku da mutuwa ya himma ya labarin alaƙa abudu yana nan tawa da la'akai sa shi alaƙa muhammadu sallu masha Allah Allah ya saka